الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أهمة الشيخ اذري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنزلة تأتينا بالزفر نعم آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da uku ga watan ramadan hijirar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da a shida ga watan mai 2021 za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani wata kan farkon sautin lukmana na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام سورة لقمان سورة لقمان مكية وثلاث وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة لقمان مكية وهي ثلاث وثلاثون آية آه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم وأنا إذا تي سورة لقمان وأنت تكي مكية تنا بآية يقدر ثلاثون دعوكم a wani ƙaunin kuma ayoyi guda sun bada idan hafsu ne ayoyi guda arba'in da uku sai dai ayoyi guda biyu walwanda ma fiye da min shirata na kalamin walbari ya mudduhu in ba da yi sawa ta aburin ma na fiye da kalmatullah inna Allah azizan hakim ma halwa kuma la ba su kuma illa ka nafsan walida a inna Allah sun basir waɗannan guda biyun su ne waɗanda aka saukar da su a madina Allah ya ce aliflamim Allah shi ne mafi sani da abinda yake nufi da wa'innan harufa tilka ayatul kitabil hakim Allah ya ce wannan ayoyi ne na littafin Allah alhakim mai hikima cikin dukkan al'amuransa نعم
هدى ورحمة للمحسنين Allah ce hudan wa rahmatan lil muhsinin wannan littafi alqur'ani hudan shiriya ne wa rahmatan kuma rahma ne lil muhsinina ga waɗanda suke yin kyautayi bi ma'ana alqur'anin nan Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka mana ne ya kasance shirya gare mu domin a cikin alkur'ani ne muke karɓan hukunce-hukuncen umarnin Allah tabaraka wata'ala muke karɓan hane-hanen Allah tabaraka wata'ala inda babu wannan alkur'ani idan da Allah tabaraka wata'ala bai bai aiko manzansa ba sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da wannan alkur'ani to da sai a ce ba kowa za a bar shi ne sakakai ya ringa yin abin da ya ga dama za a bar kowa sakakai ne ya ringa abin da ya ga dama ba tare da a umarnin Allah ba kamar rayuwar jahiliya za a koma amma zuwan wannan alkur'ani sai kasance hudan shiriya ne gare mu kuma a musulunci shiriya ne manzon Allah shine kuma alhadi shine kuma mai shiyarwa alkur'ani shi ma shiriya ne ga waɗanda suka karɓe shi da zuciya faɗaɗa buɗaɗɗiya wata kan wa rahmatan idan muka karɓi wannan shiriya ta alkur'ani muka bi shirin alkur'ani muka bi nusarwa da alkur'ani ya zo da shi to fa tabbas zai kasance mana rahama gare mu kuma abin da zai tabbatar da lil muslimin din nan masu kyautaye shine waɗanda suka karbi shiriyar alkur'anin nan suke bin suke yin suke rayuwarsu karkashin umarni da hani da Allah tabaraka wataala ya kimsa a cikin alkur'ani to idan har ka kai matsayin da zaka zaka bi zaka zaka dauki rayuwarka kana bin umarnin Allah tabaraka wataala da shi kana kuma gujewa hanin Allah tabaraka wataala a cikin alkur'aninka to ko tabbas ka kasance daga cikin musulmai domin dama ba abinda yake shiri ba abinda jigon shiriya da alkur'ani ya zo da shi ba komai bane ba face ya kasance watakan haƙiƙanin bautar Allah tabaraka wataala idan aka ce bautar Allah shine ka bauta wa Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to shi itacen da alkur'an nan ya zamanto mana shiriya ya kuma mun idan duk mutumin da ya kai wannan shiriyar zai bauta wa Allah ne kamar yana ganin Allah ko da ko shi bai ganin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin shi to kaga kuwa idan har ya samu haka to ya kasance daga cikin musulmi ina idan ya kafa shiriyar alkur'ani ya zamanto musulmi kuma duk mutumin da ya samu musulmi alkur'ani zai kasance rahama gare shi shi yasa ya ce hudan shiriya ne wa rahmatan kuma rahama ne lil muhsinina ga waɗanda suke masu masu kyautaye bi ma'ana dai idan har ka karɓi shirin alkur'ani ka karɓi shiriya daga wajen alkur'ani to shine yake haƙaƙan shine yake sa maka ka samu rahama idan ku ba za kuma ka samu rahaman nan ba har sai ka kai matakin waɗanda suke cikin ihsani na'am
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة سوني وأندع سكي تأيد الصلاة ويؤتون الزكاة سكي بعد الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون سوني وأندع سكي إيماني da ranar tashin alkiyama kamar nan alkur'ani yana so ya ƙara faɗaɗa mana bayani akan cewa a ƙur'anin nan al-muhsin shirya ne ga waɗanda suke musulmin ɗin shirya ne ga waɗanda suke musulmi shi ne alkur'ani yake so ya gaya mana menene suwa ne ne musulmi ko kuma menene ayyukan waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi kiransu da al-muhsinin menene aikinsu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan su ne allazina yuqimuna salata suke tsaye da sallah wani irin tsaye da sallah suna suna yin sallah ne akan lokacinta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta hakika sallah ta kasance lokaci ne kayyadadde da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukuntawa mumine a kai sannan manzala sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ayyul a'mal afdal inda Allah wani aiki ne yafi yafi yafi yafi girma yafi daukaka yafi falala a wajen Allah ko kuma wani aiki ne ahab ayyul a'mal ahab ila Allah wani aiki ne mafi soyuwa a wajen Allah sai manzala sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu fi awwal waqtiha wa as-salatu waqtiha bi ma'ana yin sallah akan lokacinta yin sallah akan lokacinta a nan wajen idan harfa dintsaiwar da sallar dintsaiwar da sallah da dan adam zai yi ko bawan Allah zai yi idan harfa baka yi tsaye da sallar nan ba akan lokacinta kuna zuwa ba lokacin azar bai shigo ba gaggawa ta saka ka kai sallar azar lokacin da asar bai shigo ba ka yi ta ko lokacin asuba waɗannan su ne lokutan sallah wanda suke da ɗan tangarɗa sun balle ma dai sallar azar tun balle ma sallar azhar amma ita magriba da an riga an san daga lokacin da rana ta waɗi kuma tana gama da shi kuma isha'i an riga an sani daga lokacin da taurari suka ma fara fitowa lokacin isha'i ya bayyana to wajibi ne zaman to tsayuwar da sallar nan ka haƙaƙe cewa ka tabbatar da a tsayuwar da sallar nan kana tsayar da ita akan wannan lokacin nata bayan tsayuwar bayan tsayuwar da bayan tsayar da sallah da suke akan lokaci sannan sun kasance suna yin sallan nan ne cikin jama'a inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa warka'u ma'ar raki'ina ku yi sallah tare da masu yin sallah kuma a wannan yin sallah da suke yi tare da jama'a kuma suka tsaye da ita sun yi riko da ita da gaske shine sun haƙƙaƙe faɗin Allah tabaraka wa ta'ala hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye sallah tun balle sallah ta wusta asuba ko a ko al'asar bisa bambancin dai abinda malamai suka tafi akan shi ku kasance masu bauta ga Allah bauta na hakika bayan wannan din ba wai kawai ka tsaye da sallah kana yin ta kana yin ta a cikin jama'a a'a ba anan ta kare ba alladina hum fi salatihim khashi'una ya zamanto ka haƙaƙe tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ne tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan sallah taka daga lokacin da ka fara wannan ka daga hannu kai kabbara a lokacin da kake yin sallah ka cire duk wayansu ghairu da ghairiya duk wani abin da ba ubangiji ba ka yadda shi gefe ka fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala duk wani wanda ba Allah ba tabaraka wa ta'ala baka tunaninsa baka tunanin ko da iyalinka ne ko da wani kasuwancinka ne ka fuskanci Allah wannan shi ake nufi da hakikanin khushu'i a cikin a cikin sallah sannan a wannan wajen ya zama cewa ka yi kokari ka ga a lokacin da kake yin sallar nan kana ji a jikinka ga ka ga ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala kake bautawa ba ka tunanin komai sannan duk ayoyin da kake karantawa na alkur'ani tun daga buɗewar fatiyanka har zuwa karatun sura ko wata ayar za ka yi ka ringa ƙoƙari kana sanin menene ma'anar wannan ayar kuma kana idan aya ce wanda ta zo da azaba kana mai neman tsari ba wai ka tsaya karatu Allahu Allahu a'a kana mai neman tsari a wajen Allah da zuciyarka idan aya ce wanda take ta zo da ainihin masu rahama kana mai nema da gudun ubangijinka ya sanya ka daga cikin waɗanda suke watakan ainihin suka samu wannan rahama azala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake sallah yana zance ne da Allah watakan idan kana so ka zance da Allah ka karanta fati a sallah idan ka ce alhamdulillah rabbil alamin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bawana ya yabe ni idan ya ce ya gode ni idan ya ce arrahman rahim ya ce bawa na ya yi zini a malik yawmiddin sai Allah ya ce bawa na ya ɗaukaka ni da kalaman da na kinsa mishi idan ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'i sai ya ce wannan na bawa na ne walau mas'ala zan ba shi abin da yake so saboda ka ce iyaka na abudu kai nake bautawa wa iyaka na sa'in kuma wajen ka nake neman taimako sai Allah ya ce to duk abin da kake roƙo a nan wajen zan baka na kake roƙo sai muka jina cewa ihdinas siratal mustaqima abin da muke roƙo shine Allah tabaraka wa ta'ala ka shirar da mu ta farkin waɗanda waɗanda suke kan hanya madaidaiciya siratal ladzina an'amta alaihim wannan tafarkin nan fa waɗanda kai wa ni'ima a burbushin su sannan kana ƙara Allah ghairil mabdudi alaihim waladdallin amin kaɗar zan amsa rai ghairu maghdubi ba wai tafarkin waɗanda suke kana wanda kake fushi da su ba wala dalina ba kuma tafarkin waɗanda suke batattu ba ba tafarkin nasa ko ko yahudu ba bi ma'ana a nan wajen idan har zaka haɗe duk waɗannan hukunce hukuncen na sallah ka haɗin asu a cikin rayuwarka tun balle ma a ce daga farkon ma tun daga abin da ya shafi tsarki ka tabbatar da shi ka zo ka ajiye sallah a kan lokacinta ka yi ta cikin jama'a ka yi ta cikin kusuri ka yi ta kana ta dabburin wa'innan ayoyin to wannan su ne wanda Allah yake nufi da Allah zina yuqimuna salata waɗanda suke tsayar da sallah wannan shine haƙiƙanin ɗaya da sallah kuma za ka yi ne tun daga farkon da ka ce Allahu Akbar har lokacin da za ka ce Assalamu alaikum wannan ce wa yutuna zakata kuma suna ba da zakka bi ma'ana a daga cikin dai sufofin waɗannan waɗanda suke almuhsinin dinnan ko almuhsinun dinnan wanda alkur'ani ya kasance rahama da hudan gare su su ne waɗanda suke ba da zakka su wane ne su ne wanda lokacin da arzikinsu ko dukiyarsu da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ya kai nisabi na zakka za su fitar da wannan nisabin zakkan nan za su fitar da shi su bawa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kidan ya abasu inna masraqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alayha wal muwallafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabili faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim au bi ma'ana in ba zai ba to a tuna da mana bi ma'ana suka ba da wannan hujja a suka ba da sakamakon suka ba da zakarsu ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kidanya daga cikin bayi a bawa wannan zakar sannan a lokacin da za ta bada zakar ita ma fa ga yadda take nan a tab sun tabbatar cewa sun fitar ne daga dukiyarsu wanda take sun same ta ne daga halalinsu daga guminsu wanda duka kasuwanci ne suka yi babu riba babu wani abin da ya yi kama da sai ka kashe abin da ɗin haka nisan kunna nawa sai a nan za ku yi haka ka kashe to na'am sun tabbatar wannan dukiyar da suke da za su ba da zakara ita dukiya ce wanda take halaltacciyar dukiya sannan a lokacin da za su bayar sun kudirce cewa suna ba da abin da Allah tabaraka wataala ya umarce su bayar ne a lokacin da za su bayar kuma sun kudirce dan Allah dan annabin za su bayar da ikhlasi suke bayarwa sannan ba su yi ba dan a gani ba kuma su je su bayar ba dan a ce sun iya ko suna da wannan dukiya kuma suna bayarwa ne a lokacin da ba sa ji a zuciyarsu wanda suke bawa suna da wani ɗaukaka ko wani girma ko wani falala a saman burbushinsa kowai suna bayarwa ne a lokacin da suna ganin cewa Allah tabaraka wata'ala ne ya ba mu aran dukiya domin mu taimaki ƴan uwanmu kuma mu da muke ba su ba mu muke ba su ba Allah tabaraka wata'ala ne ke ba su ta sababin mu hmm alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata sannan wa hum bi lahiyatuhum yuqinun sannan baki suna masu yaqini da tash da ranar tashin alkiyama sun tabbatar sun harkakar cewa Allah tabaraka wata'ala a a a zai tashe su ranar sakamako to waɗannan su ne waɗanda suke al-muhsinin dinnan da lil-muhsinin dinnan da ayan nan ta gaya mana na gabanta kuma su ne wanda alkur'ani ya kasance hudan shirya gare su kuma suka shirɗin sai ya gada musu rahmatan ya gada musu wannan rahmar na'am
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون to daga dai cikin wa'annan ayyuka nasu shine ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun sune wanda suke kan shiriya bi ma'ana duk wannan abin da suke yi na daga tsaye da sallah da ba da zakka da imanin da suke da shi suna yin shi ne ala basiratin min rabbihim suna yin shi ne a bisa basira daga wajen ubangiji a bisa shiriya daga wajen ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala wa ulaika humul muflihun lallai waɗannan sune wanda suka rabauta sune wanda suka samu rabo gwaggwaba akwai wani babban rabo da ya wuce mutumin da ya tsaye da sallah yadda ya kamata ya tsaye da ita ya ba da Allah ya mishi arziki ya ba da haƙƙin arzikin nasa yadda ya kamata da ya wuce mutumin da ya yi yaƙini akwai Allah kuma akwai ran ta sakamako a babu wanda ya fi wannan samun rabo na'am
ومن الناس من يشتري ومن الناس من يشتري لا والحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزءا أولئك لهم عذاب مهين ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزءا أولئك لهم عذاب مهين ومن الناس daga cikin mutane akwai waɗanda man yashtari lahwal hadisi wanda yake siyan abu a watakan watakan magana ta ta shirme yake siyan magana ta wasa ya dauka ya daura ta akan abin da yake makwafi na addini kuma yana haka ne lidilla an sabilillah dan ya batar da mutane daga tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala daga tafarkin musulunci bigairi ilmin ba tare da wani ilimi ba ba tare da wata hujja ba daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa yattakhizaha huzan bari ma yana riƙen wannan lahwal hadisi din ne huzan kakaci da istihza'i wa ula'ika lahum azabun muhin lalle waɗannan sune wanda suke da azaba wanda take hulakantacciya a a farkon wannan sura Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana bayani yayi mana bayanin wanda yake wanda suke mu'minai ya ga mana ga sufofin su nan da ya gama sai yake ga mana to kuma ga kuma kishiyoyin mu'minai sune waɗanda yashtari lahwal hadisi suke an ce ita kanta wannan ayar ta sauka ne akan Nadr bin bin Harith shine zai dauki duk wani abin da yake na waka da yake na zambo ake cewa ko waka ta zambo da kayan kiɗa da sauransu ya zo ya ringa ya ringa amfani da su wajen istihza'i wajen tsokana da da da da hulakanta musulmi da musuluncin baki ɗaya da annabi da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya a kansa ko da yake wani su malaman musulunci da yawa sun yi amfani da wannan ayar wajen haramta duk wani abin da yake nau'i na kayan kiɗa ne sun kafa hujjarsu a kan wannan wannan ayar domin da abin da aka ce lafal hadisi hadisi wanda yake wasa ne kawai a cikinsa ba komai ba ba kuma amfani da mutum zai ba kuma wannan duk zancen da yake wasa ne ba zai amfani da kai komai ba kuma wannan abin da idan da za a zauna ana yi zai wata kan ainihin shagaltar da mutane maybe idan lokacin sallah yayi a ki tafi a je a yi sallah ko kuma idan ga wani abin da ya fi shi cancanta a yi shi na daga aikin ibada a ki ko kuma na daga aikin ma al'ada kasuwa ne ko kuma wani abin da yake mafi muhimmanci ne a rayuwar dan adam da zai gada masa wani alkhairin duniya ko kuma duka alkhairin duniya da laira ko alkhairin laira amma wannan lahwal hadisi din ya bidlar da shi ya bautar da shi daga wannan tafarkin to to kowane irin abu ne wannan abun abu ne wanda yake haramu kuma suna ganin cewa waka irin wannan waƙe yana da suna daga cikin abubuwan da suke ɗauke mutum daga ainihin tafarki na tafarkin musulunci su kuma shi zuwa tafarki na wasa da sauransu man shi lawal hadisi li dilla an sabilillah sun yi aka don su kawar da mutane daga ainihin hanyar musulunci ba tare da wani hujja ba ba tare da wani ilimi da suke da shi ba bari sun yi aka ne wai ta shiza huzan suna riya masu riƙen wannan aikin nasu wasa da kakaci baki daya su sufaye ma sun yi amfani da wannan wai ta shiza huzan cewa duk abin da yake duk wani hira duk wata majalisa duk wani aiki wanda ba zai karar da kai ba a duniyarka ba zai karar da kai ba a harkar lahirarka to su a wajen su ma cewa yana daga cikin lahawal hadisi ne gaba kida ulaika lahum azabu muhin to lallai waɗanda suke kan irin wannan hanya suke kan irin wannan tafarki na ɗaukan wasa da zance na shirme ko waka wanda ba ta addini ba ce ba su ɗauke ta su ɗaura ta akan makwacin ajin addini to lalle wa'annan za su za su gamu da azaba wanda take wulakantacciya Allah ke yi na'am wa idza tutla alayya ayatuna wallay mustakbiran ka'an lam yasma'a ka'anna fi uznayhi waqra فبشروا بعذاب أليم وإذا تتلى علي آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم الله تبارك وتعالى yaci gaba da ba mu siffofin waɗannan wanda suke wanda suke wanda suke sabanin almuslimin din can shine wa idza tutla alai ayatuna inda za a zo a karanta mishi ayatuna ayoyin Allah walla mustajiran zai juya baya yana mai girman kai ka allam yasma'aha kamar ma dai bai ma taba jin wannan maganar ba kamar ma bai ji kai wannan maganar ba ka ka annafi uznai waqran kamar a cikin kunnuwansa wani abu ne dodadde wani dutse ne ko wani abu mai nauyi ne aka dode kunnan da baya jin komai fa bashiru ya rasulullahi irin masu irin waɗannan aikin ka sanar da su kai musu kai musu bushara bi azabin alimin da azaba wacce take alimin mirdi bi ma'ana duk mutumin da za a kira shi zuwa ga hanyar Allah a karantar da shi a ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nuna mishi ga ainihin hanya ne na rabota hanya na saduwa ga Allah lafiya lau ya kasance yana mai girman kai na kin bar kin karbar gaskiya yana mai juya wannan gaskiyar baya yana mai nunawa ma shi bai ma taba jin wannan magana da kuke faɗa ba kai yana mai nuna maka a halayyarsa shi fa bai ma san me kake cewa ba abinda abinda mutanen annabi shu'aibu suka mai qalu ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu wa inna lan naraka fina da'ifan wa laula rahduka larajamnak wa ma anta alaina bi aziz suka ce qalu ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu mu ba ma ma fahimta da kake cewa sun ji sun fahimta amma saboda istikbar saboda girman kai takabburan kawai sai suke cewa annabi annabi shu'aibu mu ba ma ma fahimta ma me kake cewa ba ma ma fahimci me kake cewa saboda mai girman kai suna nuna mai ma ba su taɓa jin wannan ba ko kuma kamar yadda mutanen annabi Musa zaka ji suna cewa ma samina bi haza fi aba inal awwalin mu ban ma taɓa jin irin wannan ba a wajen iyayen mu na farko da suka zo balle kuma ka zo mana da wani abu wannan abin da ka zo shi kagaggen abu ne sabon abu ka an fi uznai kamar kai ka ce wani rufi ne a cikin watakan kunnuwan irin waɗannan masu girman kai ko da yake sai Allah ya ce manzo Allah kai wa irin waɗannan mutanen bishara da azaba wanda take mai radadi azaba mai radadi na'am Allah ya kiyaye إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم الله تبارك وتعالى a cikin rahmarsa da tausayawarsa da jin kansa daga halitta a cikin rahmaniyarsa sai ce amma duk da haka innal ladzina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari lahum jannatun na'im waɗannan aiki watatan aljanna ta ni'ima ta tabbata a gare su bi ma'ana anan za mu iya cewa Allah tabaraka wa ta'ala kamar yana kira waɗanda su ake gaya musu ayoyin Allah suna masu girman kai suna juya musu baya cewa idan kuma kun dawo kun tuba zuwa ga Allah kuka yi imani da ayoyinsa kuka yi imani da manzansa sallallahu alaihi wasallama sannan kuka yi aiki nagari to lalle shikenan za ku samu aljanna ta ni'ima bi ma'ana abinda aya take gaya mana duk mutumin da yayi imani kuma mujarradin imani mujarradin samun shiga aljanna ba wai kawai ka samu ka ce kai imani ba shikenan ka shiga aljanna a'a dole imani yana yana karfafuwa ne yana tabbatuwa ne da yadda kai kyawawan ayyuka domin imani abu ne wanda yake hakikanin imani abin da ya kusa ne a zuciya hmm itiqadun bil qalb wa nutqun bil lisan summa amalun bil jawarih abinda ka kudurce ne a zuciyarka sannan sai ka zo a a a ka furta da bakinka yau zaka iya zuwa ka ce mutumin mutane ka yi imani na yi imani kuma a zuciyar taka a zuciyar ta ɗan adam bai yi imanin ba domin babu wanda yake ikila'i zuwa ga zukata za kuma ka iya bayyana ka ce ka buɗe bakin ka ce eh na yi imanin amma me amma kuma imanin bai tabbatu ba menene zai tabbatar da imanin naka shine a lokacin da aka kana aiki na garin shi ma aiki na garin ba fa Allah zai kyale ka bane ba a'a ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نسم ربك ليقول إنا كنا معكم daga cikin mutane akwai da zo su ce sun imani da su ake zuwa sallah da su ake zuwa yaƙi ma da idan sun fita wasu daga cikin sun idan sun fita yaƙi dan su je su ciwo ganima ne duk wani abu da za a zo na musulunci za su amma cikin ƙarƙashin zuciyarsu babu wannan imanin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya musu ya sa ya jarrabe su idan mutane suka suka zo musu da wata izaya sai ga suna ganin cewa kawai su Allah tabaraka wataala baya san su Allah baya yi da su Allah kaza Allah kaza to daga nan wajen za a gane cewa imanin nan bai cika ba dan haka abin da yake so mu fahimta anan shine imanin da Allah tabaraka wataala yake ka shine imanin da ka kudurce a zuciyarka ka farta shi da bakinka kai aikata shi da gabobinka sannan kuma Allah ya jarrabe ka akan wannan imanin kuma ka tsaya kam akan tabarkin Allah to wannan shine ka kasance hakikanin wanda ake rufe da ainihin mumini kenan الذين امنوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ko lahum jannatun na'im lalle waɗannan sune waɗanda Allah zai ba su aljanna ta ni'ima wanda suka imani da dukkan abin da imani ya kunsa na'am خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم khalidina fiya za su dawwama a cikin wannan ah, aljanna wa'adallahi haqqan alƙawarin Allah ne kuma gaskiya ne alƙawarin Allah gaskiya ne huwal azizu Allah tabaraka wata'ala mabwayi ne mai galaba ne akan komai babu wani abin da yake ci galaba a bisa Allah wallahu ghalibun ala amrihi walakin aksarun nasi la ya'lamuna alhakimu Allah tabaraka wata'ala mai hikima ne ta yadda yake ajiye kowane abu a muhallinsa na'am
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم
وبث وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa a a a shi al'azizu ne mabuwayi ne alhakimu ne mai hikima ne shine wanda halaka samawati ya halicci sammai bi ghairi amadin ba tare da matokarai ba tarawna gashe in kun daga kanku kuna gani wa alqafidar da rawasiya antami dabikum sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya jajjefa manya-manyan dakarun duwatsu a duniya saboda me saboda su kakkare waɗuwar duniya da sauransu wabar tafiya min kulli dabba Allah ya faɗa dukkan halitta a ciki mutane aljanu mala'iku rauhanai dabbobin ruwa dabbobin iska dabbobin ƙasa da duk wani nau'i na bayan Allah Allah sai tattara su a cikin wannan duniya wabar tafiya min kulli dabba wa anzalna minas sama'i ma'an Allah tabaraka ta'ala ce sai muka saukar da ruwa daga sama fa ambatna fiha min kulli zawjin karimi muka tsirar da kowanne kayan itatuwa waɗanda suke da mai ƴaƴa da wanda ba ta ƴaƴa bi ma'ana anan abinda zamu fahimta shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ga mana a wannan ayar cewa shine wanda ya halicci sammai da ƙasai sannan wannan saman da Allah tabaraka wa ta'ala ya halice ta shekaru aru aru dubbai miliyoyi trillions of years babu wani matokara da aka ce ga abinda ga abinda Allah ya tokare sama da ita nan kattawa to amma da aka zo doron ƙasa sai muka ji ina son mu fahimci wani magana wani hikima wata kudura ta Allah anan da aka zo da aka zo ƙasa sai muka ji Allah tabaraka wataala yake cewa wa alqafilar darawasiya an tabe da bikin sai Allah kuma ya sanya manyan manyan duwatsu a duniya dan kiyayewar kan duniya ta faffada kan duniya ta tsatsage anan amfanin da abinda yasa wa wallahi masal ala kuma Allah shi mafi sani abinda zamu iya fahimta a cikin wannan ayar shine ana so a ga maka Allah fa'alul lima yuridu Allah mai aikata duk abin da ya gida mani idan ka ɗauki hankali na ɗan adam abin da ya fi cancanta a ba shi kariya shi ne abin da ka shimfiɗa shi a sama saboda mai waɗowa ne ba sai ba ku an fahimta saboda mai ne saboda mai waɗowa ne wanda abin da za ka shimfiɗa shi daga ƙasa ko ban za ka ka iya isha ka sama eh amma ban da abin da yake daga sama amma sai abin da a hankalin ɗan adam ba zai yiwu ba sai Allah ya saka shi ya kasance mai yiwuwa ɗin ne sai ya sanya saman ta kasance an shi ta amma kuma babu wani makara babu wani matokarai amma kuma da ya zo ƙasa sai ya zuba mata matokarai kuma tare da haka yadda za ka fahimta shine halittun da suke duniya baki ɗaya daga duniya idan daga daga ƙasa ta ɗaya zuwa ƙasa ta bakwai har zuwa ta tattara idan ka dunkule su idan ka dunkule su ka zo ka haɗa yawan adadin mala'iku da suke sama kawai ta ɗaya sama ta ɗaya adadin waɗannan mutanen kamar mutum ne da ya ɗauki wata kan ɓawon gyaɗa ba guda ɗaya ba ɓawo guda abin nan rabi rabin ɓawon gyaɗa ya ɗauki wani ɗan abu ya zuba wannan ɓawon gyaɗa ɗin nan ya je samu wani makeken filin da ba san farkonsa ba ba san ƙarshen shi ba ka jefa shi a ciki to kare kenan a nauyi idan ana maganar nauyi idan zamu amfani da hankali a nauyi da yawa inda dan adam ne inda aikin dan adam ne wayannan za a fara bawa matokara saboda me sun fi wayannan na kasan nauyi to amma dan Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna maka a hakikalin kudurarsa ya nuna maka ikonsa da buwayarsa da bajintarsa Allah tabaraka wa ta'ala sarki ya tabbata ga wannan ubangiji sai ya sanya babu wani abu matokari a tattara da wani abu sannan abin da zama ƙara fahimta a ga mutanen da suka yi kamar irin physics za a ci mishi abin da kake shimfiɗa su idan ba su da nisa da tsakaninsu sun fi tsayuwa ko ko ba fahimci abin da nake nufi ba idan ka ɗauki abu ka zo kana so ka jera abu maybe daga sama zuwa ƙasa idan da idan ka jera wani sai ka samu wani kusa da shi ka ɗaura shi kusa da shi ko da bai je kusa da shi ba ko da bai je ƙasa da shi ba amma kusa yake da shi ka kuma ɗaura sun fi iya tsayuwa su daɗe akan idan akwai nisa a tsakaninsu ba sai mai ku an fahimta to sai muka ji an ce maka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin sama nan ta ɗaya zuwa sama ta biyun shekara tafiya ta kusan shekara ɗari biyar yadda nake so ka fahimta shine tafiya ce ta kusan ka ɗauki rayuwar da rayuwar manzala sallallahu alaihi wasallam daga hijirarsa zuwa yau shine ka kasa ka kasa shi kashi uku dan da muna hijira alif dubu ɗaya ɗari biyu kashi uku bi ma'ana inda a caka daga lokacin zuwa sai dan sallallahu zuwa yanzu da yanzu kai afan ta uku ake ko ta biyu duba ka ga irin nisan abin amma tare da haka bai waɗo ba gashi muna gani haka duk wannan nisan fa da turawa suke suna cewa suna zuwa menene duniya wata albishirinku hai a wajen Allah duk wannan duniya ta mace ba har yanzu ba su wuce ba su wuce al'ard ba ba su wuce ard ba balle a je sama ta daya har yanzu su wuce ba wani tauraro ne kowai suka je suka raska girman tauraron ya dimotar da su sai suka ce sun sun yi discovery din wani planet wai sunan wannan planet din nan moon sannan a cikin bayan nan akwai irin su Jupiter, akwai irin su Venus, akwai irin su Sun, akwai irin su Mercury, akwai irin su Saturn da sauransu. Ka san duk wa'in menene? Wa'in su taurari ne a cikin wannan duniya tamu daga cikin billions of stars da Allah ya ɗora maka duniya. Su ne suka rasu guda tara a ciki kawai. Sai kuma sai suka ce ba a cikin duniya ba, amma duk wani abu a cikin duniya suke. duka wa'annan wanda ya nisa a cikin ilmin fiziya islami zai gano cewa duka wani abubuwan wa'in su taurari ne wanda suke a duniyan nan to fa duka da su ne aka aka ajiye mu duka a nan wannan duniya ba a wannan saman babu wata kan ainihin matokari sannan ya shimfiɗa ƙasa da ya zo ya shimfiɗa ƙasa da ya ke so ya nuna buwaya can duka wa'annan mala'iku ne ko to nan kuma sai ya ce to ga halittu nan min kulli daba wa ba su fiye min kulli daba ga halittu nan kala kala mutum da aljan a tsakaninka da kai da dan uwanka baka san adadin aljun da ke tsakaninka da kai da dan uwanka ba sannan ga mala'ikun da suke rike da a cikin tare da kai sannan ga ba a san wani almutsutsai ne yawan naka ba duka Allah tabaraka wa ta'ala ji ya zo ya zuba su a wannan duniya wannan bangaren mutum da aljini kenan idan muka ci aljini abin da ya yadda yadda irin jinni su rahani da sauransu sannan ka zo kuma ka duba di yawa di yawa mutane ba su kai yawan aljanu ba ba su kai yawan aljanu ba mutane ɗaya bisa ɗarin aljanu ne kuma yau da za ka haɗa mutane da aljanu ba su kai yawan dabbobin da Allah ya rita ba tun balle dabbobin ruwa inda za ka riga kallon discovery channel za in za ka iya yin kwana arba'in in dai ba maimaita maka program suke ba kana ganin halittun Allah daban daban daban daban wanda ka gani yau ba ka gani wani kuma duk wani nan a wannan zuwan ƙasar ne to da Allah ya zo ya shimfiɗa mut- ya zuba mutane ya shimfiɗa duniyar nan ya zo mutane ya zo aljanu ya zo wa'innan dabbobin ruwa da da- da- da na doron ƙasa ɗin nan kenan wa an zira mina sama ima'an sai ya saukan musu da ruwa daga wannan sama aljini yana da abin da zai amfani da shi da ruwa mutane akwai wanda suna amfani da ruwa dabbobin ruwa dama aikin su dama shi shi ne rayuwar su baki daya haka zalika su ma dabbobin ƙasa tudu kowannen su sai Allah ya sokan musu da ruwan kai a naka dan adam sai Allah ya ce wa an batina fiya min kulli zawjin karim maka fitan maka da ƴaƴan itatuwa tsirrai ka ci ka sha ka ɗauka kuma ka siya تبارك وتعالى نعم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين Allah ya ce haza khalqullah wannan fa halittar Allah ne wani duk abubuwan nan da muka faɗa sai Allah ya ce haza khalqullah wannan halittar Allah ne fa aruni ma za khalqal ladina min duni to ni kuma ku nuna mini waɗanda kuke nufin wai ubangiji ne ba Allah ba ku nuna min me suka halitta gari abin da Allah ya halitta ku kuma ku nuna mini abin da su suka halitta duk wani kuma babu wani ɗan adam da ya isa ya san haƙiƙanin gaba ɗaya halittun Allah wa ma ya almu junu da rabbika illa huwa babu wanda zai san iya iya rundunar ubangijinka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai sai Allah ne kai to to iya wanda kai ka sani kai duba kai ka ɗauki ka- mutum kawai ka zauna kaɗai ka zauna kai tunani akan ɗan adam shi kadai abubuwan da Allah ya tara a jikin ɗan adam ya isa mutum ya ji tsoron Allah Eh? ya isa mutum ya ji tsoron Allah to to halittar Allah ne nuna mini wani halitta irin ɗan adam wanda wani Allah ya halitta a jirgin sauran sauran halittun nuna min irin ɗan adam wanda Allah ya halitta haruni ma za ka kalli zan yi ko bali zalimuna fi dalalin mubin bari dai azzalimai kafirai suna cikin bata mabayani na'am
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد آه ولقد آتينا لقمان الحكمة نعم كما قال أبا عن شكر الله تبارك وتعالى يكشي حقيقة من باوى آه لقمان لقمان الحكيم كنا من باش حكمة بمعنى الله يباشي إلمي ya ba shi riko da addini ya ba shi eh, dattako da rikon mutunci ya ba shi hikima a cikin zance ratan alukman da hikimata a nishkulillah min yi mashi haka ne don ya gode wa Allah wa man yashkur hakika duk wanda ya gode wa Allah daga ni'imar Allah ya bashi fa inna ma yashkur nafsi ya go- wannan godiya kansa za ta dawo domin shine zai samu a, zai samu ƙarin daga wajen Allah Allah mun gode maka a bisa ni'imar da kai mana ko mu ci a bisa ni'imomin da kai mana wa man kafara wanda kuma ya butulce wa Allah daga ni'imar da ya mishi to ya fasani fa inna Allah ghaniyur hamid Allah tabaraka wataala ma- mawadacin sarki ne bai buƙatar halis bai buƙata a cikin duk wata abin da ya halitta ko cikin buwayarsa ne da da rahmarsa ne ya halitta ne sadan dan su ci riba ba din shi ya ci riba daga gare su ba hamidun Allah tabaraka wataala kankai tunanin cewa Allah yana son godiyarka ne da yake cewa wa man yashkur fa inna ma yashkuru nafsi a'a Allah ganiyu ne mawadaci ne kuma hamidu wanda yake cikakken mai godewa ne baka ji kafin kafin ya nemi buka ya nemi addu'a- kafin ya umarce ka ka gode mishi ba sai da ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ba godiya ta tabbata ga ubangiji ya fara godewa kansa baga sai ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ba alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ba da sauransu dukka alhamdulillahi fadir samawati wal ardi جاء إلى الملائكة رسلا لي أجنة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما ما يشاء كوي so bai buƙatar godiyarka Allah tabaraka wata'ala mawadacin sarki ne da bai bukatar komai a wajen halitta da je godiyan shi ya fara godewa kansa ma balle ma ko ku godewa shi kuma babu wata halittar Allah da take iya godewa Allah hakikanin godiya shi yasa shi Ibrahim zai ga ka sai ce alhamdulillah hukka alhamdulillah Allah jami'il wara alhamdulillah ya ce kai godiya ta tabbata da Allah wanda tabbacin canta wanda tabbacin canta mu ba mu santa ba Allah ya gode maka su kenan kai an fahimta ah wala ratin luqman to na'am wa qala luqman libni قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم to annabi luqman hakim iz qala luqman libni lokacin da luqman ya gaya wa ɗansa wa huwa ya izuhu yana mai ji waɗannan wa'azi yake cewa ya bunayi ya kai ɗan ƙaramin ɗana a yi ishi bunayi kana gaya wa ɗanka ko da ba ƙarami ba ne ba kana gaya wa ɗan da kake tausayawa ne ya bunayi ya kai ɗan ƙaramin ɗana la tu shirbillah kada ka kuskura ka haɗa abokin tarayya da Allah a cikin bauta inna shirka haƙiƙa shirka da zulmun azimin haƙiƙa shirka wata kan duhu ne babba zalunci ne babba na'am
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وحنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun hukunta ga ɗan adam ya bi iyayensa ya kyautata wa iyayensa ya sani fa amalatu ummu uwarsa ce ta ɗauki cikinsa rauni akan rauni nauyi akan nauyi kunci akan kunci da haihuwar da yayewar baki ɗaya a cikin shekaru biyu bi ma'ana ta yi ta ɗauke shi wata tara an ɗauki kusan wani wata tara ko sama da haka ana ana ana bashi nono yace anishkurli ka gode mini ni da na halicce ka wal walidaika ka gode wa iyayenka da su ne sababbin kawo ka duniya ina ji wani mariga mun yi bayanin su ko baki daya na kuma mun ga muku akan sa albin abi waqas ta soka ko ayan tuna na mutum je idayyal masir ka sani gare gare ni makoma take
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وإن جاهداك إذن إيهنك بيو سكي ƙoƙari akan ala an suka bi cewa ka haɗa abokin tarayya da ni ma laysa laka bi ilmin wanda baka da wannan ilimin akai ba baka sani ba duk abin da za ka kawo maka ba abin da ka ganshi bane kan doran shari'a wala tu'iu ma kada kai musu da'a kada ka bi su amma ka san girman iyaye sai cewa sai ma fi duniya ma'rufa tare da duka shedancin su tare da duka kafircin nasu tausasa musu yi musu kyawawan aiki a rayuwar duniya amma kaka bi su ko saba wa Allah amma kai kira su cikin nismana da nasiya ya baba ya baba wannan ina ganin shine kaza shine kaza abin da ya kamata yadda dai annabi Ibrahim ya da babban sa azar an fahimta to saboda haka amma didda hakan didda muni iyayen wasahib ma fi dunya ma'rufa kai musu kyakkyawan ta'ada a wannan rayuwa ta duniya wattabi sabila man naba ilayya ka bi kuma waɗanda suka komo zuwa gare ni na hanyar aiki nagari kana tare da iyayenka wanda suke ba sa kan aiki nagari kuma kana roƙon Allah kana kiran su zuwa su shigo cikin aiki nagarin amma tare da haka kana biyayya gare su kana kuma bin wancan wanda suke mutane nagari wannan yana cikin ayar da sufaye suka suke suke wuja da shi akan cewa abin da yasa suke bin ɗariƙun sufaye saboda Allah ya ce wata bi sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin waɗanda suka komo gare ni tan dai su shehinan sun zo sun koya mana istighfari salatin annabi la ilaha illallah da jin tsoron Allah to bari mu bi san da Allah ya ce wata bi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum sanan ku sani makoma makoma makomar ku baki daya gare ni gare ni ne fa unabbi ku ma kuntum ta'malun in ba ku labari daga abinda kuka kasance kuna aikatawa a duniya wa in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran na'am
يا بني إنا إن تك مثقال هبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير ya bunayya aqim salata na'am يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عظم الأمور ولا tusa'ir ولا تسائر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور waqtir fi mashika واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسائر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصر في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Allah tabaraka wata'ala ya ce ya bunai Lukman ya ci gaba da gayawa ɗansa nasiya yana mai nasiya ya ce ya kai ɗana a, a, a, ina in ta kuma iskala habbatin ka sani fa idan wani mummunan aiki ko da ku ya kai kwatankwacin ƙwayar ƙwayar iri ko ka ce gero misali من حبة نئري من خر من خرجنا فتكون في سكرة أو في سماء أو في الأرض يجب الله أشي تنا تنقول الله سما أبوي كيون ممونا أيك أقول له سما ko kuma tana can ƙololuwan ƙasa ta yi aiki ranar tashin alƙyama ya ci biya Allahu sai Allah ya kawo ta. Inna Allah la'ifin haƙiƙa Allah ta baraka wata ala mai tausasawa ne ga bayi, habirin kuma mai labarta musu ne ayyukansu. me yasa ya ce latifa anan Allah ya tosta mana ne yake gama tun wurfan mu kiyaye kafin wannan rana ta zo mana ya bunayi Luqman ya ci cewa ya dana aqimi salata idan kana so ka saudi da Allah lafiya ka tsayar da sallah wa amr bil ma'ruf kai umarni da kyakkyawan aiki wanha anil munkar kai hani da mummunan aiki wasbir ala ma asabak ka ringa hakuri akan duk abinda ya same ka na daga cutarwa na daga damuwa na daga kuncin rayuwa kai hakuri Allah ne ya ɗaura maka shi zai yaye maka ina zalika min azam wannan daga cikin azam wata kallamari ne wanda Allah yake azzamar da bayinsa a kansa wala tu sayar khaddaka linnas kada ka ringa daga hundukukinka ga mutane bi ma'ana kada ka ringa daga kanka kana fariya a cikin duniya ne za ka yi fariya shi Ibrahim sallallahu ta'ala ne ke cewa ina mamakin ga dan adam zai kalli kansa dan adam yana fariya menene kada za ka yi fariya fata ce da, da nama da ɓargo da ƙashi da jijiya ya ce ba komai bane ya cika cikin nan nasa da za ka ɗaga kai sai da ci da yau za a fito maka abin da yake cikin kai ma ba za ka ci ba to me kuma abin girman kai eh fal cikin ka datti ne kuma da yau za a ce ka fitar da dattin na a ci maka gashi nan ci wannan za ka ci to kuma kai da ka san cewa datti ne kai da ƙasa kake ƙasa da ake saka me na ɗaga mutane kai Allah kiyaye mu da giwan kai wala tamshi fil ardi marhan kada ka ringa tafiya a duran kasa kana mai taku dade kana mai dagawa cewa kafi kowa inna Allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur Allah tabaaraka wa ta'ala baya san mai girman kai Allah baya san mai fariya Allah kiyaye mu da fariya wa qasir fi mashika abinda ake ci ake so a takun ka ringa yin taku a hankali daidai da daidai ba kuma ka ringa lakwai lakwai ba kamar wanda kwaye fasho a ciki a'a a ringa yin taku bi ma'ana cikin nutsuwa a ringa taku cikin nutsuwa wa sirfi mashika waqdib min sautik ka ringa sauƙaƙe muryarka kada a ganka a majalisa kafi kowa daga murya wajen musu kada a ganka kafi kowa zage kada a ganka kafi kowa daga murya wajen abubuwan da Allah baya so a'a waqdib min sautik ka ringa sauƙaƙa muryarka inna ankara laswati da sautul hamid hakika daga murya da garji wajen magana yana kama ne da irin muryar jakuna lokacin da jaki yake kukan hmm alamta wannan ba ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس نعم اه واذا قيل لهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير Allah tabaraka wa ta'ala yace ah alam tara ko alam taraushin ba ku gani ba annallaha sakhara lakum ma fis samawati Allah tabaraka wa ta'ala ya wore muku abin da yake sammai wa ma fil ardi da abin da yake kasai ya wore muku rana da wata da taurari domin amfanin kanku a duniya a sama kenan sannan ya wore muku a gonaki ya ware muku korami ya ware muku kayan itatuwa a ƙasa kenan ya ware muku ma dabbobi da motoci da da da da jiragen ƙasa a sama ka hada hada jiragen sama hmm? wa azbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya kwarara muku ni'imominsa na zahiri da na batini Allah ya muku ni'ima a zahiri a doron ƙasar nan ta zahiri da ta batini sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa wannan wata irin ni'ima ce wanda Allah ya ce ya mai ta a zahiri da batini manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ni'imar zahiri shine abinda Allah ya boye na daga na daga munanan ayyukanka da wanda wani mummunan aikin naka da ya bayyana mafi kusanci gare ka ma ƴaƴanka ko ƴan uwanka ko iyayenka su za su fara guje maka sannan ni'ima ta zahiri kenan kai afwan ni'ima ta baɗini a ni'ima ta zahiri kyawun jiri da Allah ya maka ya baka idanuwa biyu ya baka hanci ya baka baki ya baka kunne ya baka ya baka hannaye ya baka kafafuwa eh ya baka daidaituwa a tsayuwa ya baka hawasul khams din nan kenan hmm? shine hannu hanci abinda zaka shaka hanci kunne abinda zaka ji da harshenka da zaka dandana kake magana ka faɗa har mutum ya fahimta wannan duka ni'imomi ne waɗanda suke na, na zahiri ka ƙara da arziki da lafiyar jiki da samun ƴaƴa da samun dukiyoyi da da abokan da ka kasance wanda kake dan al'umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda kake bin tafarki na waliyan Allah kana yin sallah kana azumi kana zakka kana karatun alqur'ani tayi ma ka dace alqur'ani duka wa'innan ni'imomi ne na zahiri idan aka ci maka ni'ima na batini kamar ni'imar cewa Allah ya busa ruhi a jikinka Allah ya baka hankali Allah ya baka tunani Allah ya baka ilimi ya baka ma'arfa ya baka wilaya ya baka soyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka sa'ada ta duniya da lahira duka wa'innan su ma ni'imomi ne waɗanda suke na baɗini kaga ni'imar zahiri da ni'imar baɗini Allah tabaraka wata'ala yi sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ya ce Allah ya ce a a a a na na na kwarara ni'imata akan bawana saboda ni'imar da na bashi har na sanya ɗaya bisa ukun sallar musulmai ta kasance kafara ga zunubansa baki ɗaya. Ta kasance kafara ga zunubansa baki ɗaya, sannan na sanya ɗaya bisa ukun dukiyarsa ta kasance ita ma kafara ga zunubansa bayan gabanin mutuwarsa shi kuma ɗaya bisa ukun musulmai a ɗaya bisa ukun sallar musulmai ta kasance kafara zunubansa bayan mutuwarsa shi kuma ɗaya bisa ukun dukiyarsa ta kasance kafara gabanin mutuwarsa me ake nufi da wannan hadisin shine a lokacin da bawa ya ɗauki dukiyarsa ya da ta kai nisabin zakka ya fitar da wannan nisabin ya sarka da shi to wannan ɗan ɗan nisabin nan da ya fitar Allah zai zai kankare mai dukkan zunubansa da abinda kaga wannan an kankare mai zunubansa gabanin mutuwa sannan bayan ya mutu ma Allah bai kyale ba sai ya ce idan an tashi ai mai sallar gawa amma yadda ake sallar gawa nan tsayuwa ce ba ruku ba sujada dama sallar abu guda uku ne suka hada a guda uku ne suka hada kanta daga ko dai tsayuwa ko dai sujada ko dai ruku ko dai sujada sune wayan abubuwan sai Allah ya kasa su kashi uku yace a bashi guda daya to duk wanda musulmai har akwai hadisin da yake cewa duk wanda musulmai mu'minai guda 40 suka sallaci gawansa ana sa mai zai samu rahmar Allah an sa na astaghfirukum ma fi samawati ma fi ardi wa azbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina wannan wani irin ni'ima ne kai kai kana ganin irin wannan kasancewa Allah tabaraka taala bai neman bawa ma ya shigar da shi ta Allah bai neman ya shigar da bawa wuta hmm aminan nasi amma tare da haka daga cikin mutane akwai waɗanda suke mujadala suke musu a cikin haƙƙin Allah ba tare da wani ilimi ba wala hudan ba tare da wata shari'a ba wala kitabun ba da wani littafi munirin da zai haskaka musu hanyar nan tasu ba bari dai kawai an ce to don me yasa kuke kin kuke kin addinin musulunci don me yasa kuma kuke yin wannan shirka sai ce inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala asari muktarun haka muka je muka tada iyayenmu akai shi yasa mu muke yi Allah ya kiyaye mu wai zaki lahu mutabi ma anzalallahu kuma da zaka ce ku bar abubuwan da iyayenku suke ku ittabi'u ma anzalallahu ku riki ku bi abinda Allah ya saukar da shi kalubalen ta bi ma wajen alai abana sai ta mu dai ba za mu ba mu kuma ba za a je mu cigaba da rukon mu cigaba da bin abinda muka samu iyayen mu akai sai Allah ya ce musu a walau kana shaytan ya du'u mu ila azab sa'ir har idan shaytan yana kiran iyayen naku zuwa ga wutar sa'ira za ku yadda ku bi shi shi baba iyaye idan sun kasance suna kan tafarki na daidai su ne suka cancanci a bisu amma idan yana kiran ka zuwa ga tafarkin bata to bai cancanta a bisu ba sadaq Allahu alazim Allahumma salli ala sayyidina wa sallim alhamdulillah yau muka cika a darasi na 39 muka kuma gama mujalladi na hudu insha Allah gobe za mu shiga mujalladi na biyar inda muka yi daidai Allah ba mu ladan inda muka kuskure Allah ya fi mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya ya biya su da bukatun ta dukkanin su alkhairi ya ƙara mata lafiya da zama lafiya da rayukansa fata masa da fashi amin amin amin amin الفاتحه